أن ترى أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز الطومان وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah da fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama don masu sauraro ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa daga sashen addini na dala fm muryar zamani ni aminu kazar idris nake jagorantar shirin muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan hanyar sa madaidaiciya Allah madaukakin sarki alkhairan da suke cikin wannan rana ta juma'a Allah ya sada mu da shi idan da abin ki Allah madaukakin sarki ya kawar mana da shi marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wanda kuma suka mu da muke da lafiya Allah ya kara mana wanda suka riga mu kuma Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahma mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi mana kyakkyawan ƙarshe. Wannan shiri mai albarka kamar da ‘yan uwa suka sani yakan duba abubuwa da suka shafi rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam don mu ga yadda za mu iya koyi da wani abu daga cikin rayuwarsu wanda zai taimaka mana mu a tamu rayuwar. Wanda da yawa wanda da yawa za ka ga sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suna da abu na kai tsaye da za mu iya koyi da shi a cikin rayuwarsu wanda yake zai haska mana mu tamu rayuwar abu ne wanda yake abin kyau mu rika kallon ya suka yi rayuwarsu don mu ga mu ma ya za mu gudanar da tamu sakamakon kasancewarsu waɗanda suka zauna tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma suka ga irin yadda ya rayuwar shi wato in aka ce rayuwar sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallama akwai abubuwa da dama a ciki balma za ka iya cewa akwai wasu daga cikin malamai da suka yi rubuce-rubuce wani yake yin littafi suwar min hayatu sahaba wanda aka ce Dr. Abdulrahman Ra'afat Basha shi ya rubuta wannan littafi wanda yake littafi ne mai kyau akwai abubuwa wanda za mu iya koyi da su akwai littafi suwar min hayatu sahabiyat kamar za ka iya cewa wani hoto na rayuwar sahabbai mata wanda wannan yana ƙara fito da darajar mata yadda har malamai suka zauna suka yi rubuce-rubuce a kan waɗanda suke sahabbai ne na manzo Allah sallallahu sawa a maza ko mata aka ce wannan littafi ya kunshi wasu abubuwa na rayuwar wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi daga cikin waɗanda suke sun yi hijira ko kuma daga cikin waɗanda suke mutanen madina kusan za ka iya cewa a wannan littafi da ya yi akwai wanda sanannu ne kowa an aka faɗi sunansu ya san wannan sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda kuma mutane ba su san su ba ko kuma sunansu bai bazu ba sosai bai yi shura ba wannan kuma wani abu ne daga Allah maɗaukakin sarki wanda yake kaddarawa wani kaga an san shi wani kaga ba a san shi ba wannan kuma ba yana nuna cewa wanda aka sani ya fi wanda ba a sani ba ne ita shura wata aba ce wanda Allah maɗaukakin sarki yake iya albarkatar da wani da shi wani kuma kaga yana da matsayi a gurin Allah maɗaukakin sarki amma sai kaga kuma ba dole ne ya zamto an san shi ba wannan yana nuna maka yadda malamai suka tsaya suka yi binkice na rayuwar sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka baza ta a duniya wani yanzu abin da ya rage maka kai ne za ka tashi kai kuma ka je ka yi ƙoƙarin yin koyi ko yin aiki da abin da suka aikata tun daga shi malamai sun riga sun rubuta maka to kai sai ka ƙoƙarin ya za ka yi ka yi aiki da abin da waɗannan sahabban suka aikata wannan kuma yana so ya nuna maka cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna da daraja suna da kima suna da matsayi wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu wanda ya gangaro kuma ya taho ya ta tafiya zuwa kan tabi'ai wannan matsayi ne su ma daga ciki a wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu irin wannan matsayin insha Allah za mu ga wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama a gurguje wanda sunan shi bai shahara ba ba kowa ne ya san shi ba yana ɗaya daga cikin sahabbai amma na annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce ma fairuz addailami wannan da yawa daga cikin sahabbai a mutane ba su san sunan shi ba kuma wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya bar duniya a shekara ta hamsin da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama mutumin yaman ne mutum ne na yaman to kaga ɗaya daga cikinsu kenan an yi masa alkunya da abu abdullahi wannan sahabi kuma mutum ne wanda yake mai daraja asalin ma duk sahabin duk mutumin da ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya samu wani matsayi da daraja da kima kenan kuma wannan bawan Allah an ce yana ɗaya daga cikin abu da iya a musulunci shine kashe al'aswad bin ka'ab al'aswad bin ka'ab shi ya kashe shi wanda har annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wani mutumin kirki fairuz bin dailami ya kashe shi shine ya kashe shi a wata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce qatalahu rajulun mubarak min ahli baitin mubarakin annabi sallama ya ce wani mutumin mai albarka ya kashe shi daga gidan mutane wanda suke da albarka wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya musulunta ya koyi ilimi ya san addininsa ce daga cikin hadisan da aka rawaito daga gare shi akwai hadisi na alƙadar wasu daga cikin malaman hadisi suna cire sunan shi su ce addailami maimakon su faɗo haswancan sunan to idan ka ji an faɗi wancan ko wannan dukkanin shi ake nufi duk da cewa wasu daga cikin malamai sun ce iktalafu fismihi an yi saɓani a asalin sunan shi wasu daga cikin malamai suka yi cewa kuma innahu ibnu ukhtun najashi ce ɗa ne na ‘yar uwa ta najashi Allah ya ƙara musu yadda najashi kuma da yawa daga cikinmu mun san waye shi shi ne sarkin nan da musulmai suka yi hijira suka tafi gurin shi kuma ya karɓe su bai kore su ba balma a ƙarshe bayan doguwar tattaunawa ya fahimci cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya kuma ya musulunta a ɓoye kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya mutu a nasarar sallama ya yi mashi sallar wanda baya nan salatul ga'ib daga nan aka samo asalin yin sallah ga wanda ya mutu ba a garin musulmi ba ko a gurin da ake kyautata zaton ba za a yi mishi sallah ba ya halatta al'umman musulmi a wani garin na musulmai su tsaya su yi mishi sallah irin yadda ake yi wa mamaci sallah in ya mutu wannan sahabi fairuz ya rawaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce kuma shi ma daga gare shi wasu daga cikin mutane sun rawaici hadisi kamar su banuhu kamar ɗan shi sa'id bin fairuz ad-dailami wa dahak bin fairuz ad-dailami wa abdullahi bin fairuz ad-dailami wannan da sun rawaito hadisi daga gurin shi kaga wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mu san sunansu ba wasu kuma daga ciki sunansu ya shahara mun san sunansu to abin da yake kusan za ka iya cewa a kanmu wa'anda muka san sunansu sai mu ringa ƙoƙarin mu ga wani irin aiki za mu aikata wa'anda aka rawaito mana suna aikatawa wanda muka sani kenan wanda kuma ya kasance ba mu san shi ba sai mu yi ƙoƙarin magaya za a yi mu san shi saboda yana da matuƙar mahimmanci san wanda sanin wanda kake so amma da yawa za ka ga wasu ba su san wasu daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba akwai wani sahabi da ake ce zaidul khair wasu kuma suna ce zaidul khail wannan bawan Allah a kafin zuwan musulunci ya fi shahara da zaidul khail bayan zuwan musulunci sai annabi sallallahu sallama ya sanya mai da shi zaidul khair wannan shi ma sahabi ne daga cikin manya-manyan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda abin koyi ne da shi tun abin ayi koyi ne da shi tun kafin zuwan musulunci an ce wa kana min ajmalin rijal yana da mutum ne wanda Allah ya masa sura kyakkyawa mutum ne wanda Allah ya masa cikar halitta wa adwaluhum qama mutum ne mai tsaho an ce wani lokacin idan ya hau kan doki kafarsa har ƙasa tana tabawa kuma ƙwararren mayaƙi ne wannan bawan Allah shi ma yana ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama da basu shura ba sosai an ce lokacin da labarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gurin sa sai ya tsaya ya kiran wasu daga cikin mutanensa ya haɗa abin hawa ya ce su tafi madina an ce daga cikin wanda ya hada ya ce su tafi madina akwai malik bin jubair akwai amir bin juwain ya ce musu su zo don manya-manyan garinsu ya hada ya ce su tafi madina don su je su gana da annabi sallallahu alaihi wasallama shi kaga tun da mayaƙi ne shine yana ɗaya daga cikin shugabannin mutanensu an ce kuma ya yi haka ne ta yadda in ya musulunta to manya-manyan su kenan su ma za su musulunta lokacin da suka zo madina suka tafi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo sai suka tarar daidai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan mumbari yana huduba huduba ta juma'a sai abin ya ba su sha'awa irin mazancin annabi sallama ya shiga zukatansu suka ga kuma yadda musulmai suke bawa annabi sallama muhimmancin zancen da ike suke bashi muhimmanci sau da annabi sallama mutum ne wanda ya kware gurin iya magana tun maganar da zai yi Allah ya sa zaka akwai fasaha a ciki to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mutane suna shigowa cikin masallaci wanda sababbi ne mutanen ba mutanen da aka san su ba ne ba mutanen gari ba ne baƙi ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya saka zance na hikima don yi musu magana an ce annabi sallallahu a cikin hudubar sai yake cewa inni khairul lakum min al'uzza wa min kulli ma ta'budun inni khairul lakum min min al-jamal al-aswad alladhi ta'budunahu min dunillah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya faɗi wannan cewa ni na fi alkhairi gare ku sama da uzza sama da duk abin da kuke bautatawa sama da bakin raƙumi wanda kuka kasance kuna bautata mishi ba da ba Allah ba aka ce a lokacin raƙumi yana da daraja sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefa shi a cikin zancen to zaid bin al-khair zaid al-khair sai zancen annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada zuka zuciyar shi ya ji wannan zancen zance ne wanda fa ya saba wa irin zancen sauran gama garin al'umma wasu daga ciki suka zo suka zauna a gaba annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma suka juya suka yi girman kai ba su zo sun wannan ba saboda hasada ta kuma cika zuciyarsu wasu kuma a wannan lokaci sai tsoro ya kama zukatansu saboda yadda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan lokacin ne yake gaya mutanensa yake cewa ce fa na ga wani mutum wanda yake zai iya mallakan larabawa daga cikinsu akwai wanda suka ƙi miƙa annabi sallallahu alaihi wasallama wasu suka tafi shan wasu suka koma nasarawa amma shi zaidul khair da wasu daga ciki suna da wani ra'ayin na daban lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama huduba shi zaidul khairi ya tsaya a tsakiyar musulmai ya buɗe bakinsa ya ce ya muhammad ashadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu sallama ya jiyo ya kalle shi ya ce man ant ya ce ana zaidul khayl sannan sallallahu ce bal anta zaidul khayr la zaidul khayl alhamdulillahi alladhi ja'a bika من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام to wannan lokaci daga lokacin sai aka san shi da suna zaidul khayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ce waye kai yace ni ne zaidul khayl sannan sallallahu alaihi wasallam ce a a kai ne zaidul khayr ba zaidul khayl ba ce na goda Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya zo da kai kuma ya wanda Allah mai godiya ta tabbata wanda ya zo da kai daga kan duwatsun da kake kuma ya ya saka zuciyarka ta zamto mai laushi dangane da Islam da yawa daga cikin dangane da musulunci da yawa daga cikin wayanda suke tare da shi su ma suka musulunta aka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taho gida an ce tare da shi akwai sidna umar da wasu daga cikin sahabbai lokacin da annabi sallallahu sallama ya zo gida sannan sulasalama ya ba da dama ga zaidu cewa ya ɗan kashin gida abin sai mai girma ya ce ce wallahi ya rasulallah ma kuntu la'attak fi habaratika ya ce ai ba zai yi wa ya rasulallah in karɓi abu in jingina ga ka in karɓi wannan abin in jingina a jikinsa bayan ga ka ya rasulallah to bayan annabi sallama ya miƙa masa ya dawo masa da abin da zai jingina ya kashin gida sai annabi sallama ya ce wa da zaidul khair ya ce ya zaid ما وصف لي رجل قط إلا رأيته ثم رأيته إلا كان دون ما وصف إلا أنت yace ba wani mutum da aka taɓa siffanta min shi na gan shi yanda aka siffanta min shi haka ike face kai yadda aka siffanta min kai haka na ganka to wannan yana nuna maka wannan bawan Allah sannan an ce wannan bawan Allah zaidul khair ya taɓa lokacin da annabi sallallahu ya nuna masu ya ce na gode Allah da ya sa ni akan abin da Allah yake so da manzansa an ce ya kalli manzan Allah ya ce ya rasulallah ka bani mayaka mutum ɗari uku ni kuma zan amin zan zaman maka kafil za mu je mu yaƙi rum in canja su daga kafircin da suke su koma zuwa ga musulunci cika bani mutane ya rasulallah in je in yaƙi mutanen rum annabi sallallahu abin ya burge shi cewa wace irin himma ce da wannan bawan Allah daga zuwansa musulunci har ya fara kokarin ya tafi ya je yayyaki wannan shine ɗaya daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake zaidul khair wanda da yawa wasu daga cikin mutane ba su san shi ba muka ga ya kamata mu kawo shi ma domin mutane su san waye wannan bawan Allah zaidul khair an kasance ya kasance yana kwaɗayi mutanen shi al'ummar shi su ma su shigo musulunci saboda haka ya ringa ƙoƙarin ya gaya zai yi an ce har lokaci ya zo masa na barin duniya burin shi ya zai ga wasu sun shigo musulunci ba burin shi ya ga ya koru wasu a musulunci ba burin shi ya shiga wasu sun shigo shi kaga wannan akwai sabanin yadda da yawa al'umman musulmai suke a yanzu musu wani ma musulmin ne amma kokari kake sai kafar da shi ta ƙarfi sakamakon wani rashin jituwa ko rashin tafiya akan abin da kai kake gani shine daidai ko da kuwa abin ya kai ko bai kai ba za ka ga ƙoƙari da yawa wasu suke su fitar da wasu daga cikin musulunci an ce lokacin da zaidu bin al-khair ya kai garin najid sai Allah maɗaukakin sarki ya jarrabce shi da zazzaɓi Allah maɗaukakin sarki ya jarrabce shi da yin zazzaɓi to Allah maɗaukakin sarki kuma a wannan gari ya ƙaddara mashi barin duniya sau da haka wannan sahabi ɗaya daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sunansu bai shahara ba zaidul khair an ce ya mutu a shekara ta goma bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabbai ba su rawaito hadisi ba sakamakon da yawa a cikin wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan a raye kowa in yana buƙatar wani abu gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yake tafiya to shi kaga tun a shekara ta goma bayan hijira ya bar duniya Allah ya ƙara masu yarda Allah ya ba mu ikon koyi da abubuwan da sahabban nan suka aikata waɗanda aka sani da waɗanda ma ba mu san sunayensu ba domin dama yanda suke da yawa ba dole ne ka san kowanne ba abin da yake a kanka soyayya gare su baki ɗayansu wanda kuma ka sani ko ka ji tarihinsa to sai ka yi ƙoƙarin ka ga abin da ya aikata kai ma ka aikata wasu abun da daga ciki domin ka samu dacewa da daidaito da wa'annan sahabbai da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka kwaikwayo mana rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu lokaci ne da za mu ba masu sauraron shirin dama domin su shigo cikin wannan shirin suma da gudunmawar da suke ɗauke da ita wacce ta shafi abin da muka ji a cikin shirin mai albarka mu da mata za su iya neman mu kai tsaye sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sai kuma namban maza sufuli takwas sufuli tara sufuli hudu biyu sufuli takwas takwas biyar sai kuma namban saƙon katta kwana da ya haɗa maza da mata sufuli bakwai sufuli biyar biyu biyar uku sufuli sufuli biyu tara to ƙawani assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa
tare da Hauwa Kabir Adam daga Zamanawa.
To Hauwa Kabir sai kin dan matsa daga kusa da akwatin rediyon ki ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi.
To Allah ya saka da malam alkhairi.
Amin.
Ya godiya. Idai fatan alkhairi da bugo na yi wa malam.
To alhamdulillah. Assalamu alaikum.
Wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
malamai Muna- ubangiji Allah ya muku tukuici da gidan aljanna amin wato wannan babbar rana ne albarka ubangiji duk albarkar da za ta sauka a wannan rana Allah ya hada ku da ita mu ma Allah ya hada mu da ita amin wato da farko kuna tare da sarkin samarin fulani ya nazi da ke garin gurin gawa Na'am, to.
wato mana muna san irin wannan tanjejin wanda za a ga cewa ana kawo mana tarihi irin na annabawa da waɗanda kusan sabai duk waɗanda suka gabata tun a baya wato za a ga cewa duk abubuwa kamar sun sauya inda za a ga cewa ne suka yi gashi muna da ilimi amma muna fada a wani yanayi Mm.
wanda tsara kira za ka dinga yi a tsara kamar bangaren mutane wanda za ka cewa ga ilimin abokan ba a amfani da shi wanda bangare sun ta gani ma su ya zama sun cewar mutane na ake za su dinga wannan amfani da wannan ilimi na na'am Allah ya mai da ku gida na biya da Amin.
samarin fulani ya na da ke garin gurin gafuna tare da ku.
To wato shi kasancewar ilimi abu ne wanda baya cika sai ɗan adam ya yi aiki da shi. Domin duk abin da ka sani in ba ka yi aiki da shi ba, wataƙila sai ya zamto hujja a kanka. Allah maɗaukakin sarki ya sufanta mana Yahudu, yake cewa masalul ladina hummilu taurata thumma lam yahmiluha كمثل الحمار يحمل أسفارا yace kwatankwacin waɗanda suka san attaura sai suka ƙiyin aiki da ita kaga ilimi ne da su kuma sun ƙiyin aiki da ilimin sai ce kamasalil himar kamar misalin jaki ne da yake ɗauke da kayan littattafai a kansa niki-niki bai ma san me a kansa ba balle ya aiki so da haka kwatankwacin wanda yake yana da ilimi kuma baya aiki kenan abu na biyu su dai yahudawan Allah maɗaukakin sarki sakamakon sun sani sun ki aiki sai ya sa musu suna waɗanda Allah ya yi fishi da su al-maghdubi alaihim waɗanda Allah ya yi fishi da su to kaga wanda ya sani yake aiki zai iya shiga ƙarƙashinsu zai iya shiga cikinsu cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi fishi da shi saboda ya sani ya ki aiki sannan Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin alƙur'ani ya yi magana a cikin wa'anda suke suna umartan mutane da alkhairi su ba sa aikatawa ya san cewa kaza mai kyau ne wataƙila ma har ya yi wa'azi a kai shi kuma ya aikata kishiyar haka ya ki aikata abin da yake na alkhairi to kaga wa'annan abu ne wanda suke da girma dan adam ya shi sa Allah ya ce kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun ka riga faɗa mutane abin da kai baka aikatawa Annabi Shu'aib ya taɓa gaya wa al'ummarsa yake cewa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an shi ba ina nufi in sa ku ku yi ku ni kuma in ki ba in saba wa abin idan na sa ku aka gayan Allah ya sanar da ni na aikata to na ce ku aikata ni ma hadda ni a cikin aikin so da haka yadda ilimi ya wadatu abin da yake saura akan al'ummar musulmi shine yin aiki da shi duk abin da ka sani haka sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suka riƙe aya in aka karanta sai ya je ya karance ta ya haddace ta ya aiki da ita sannan sai ya dawo ya ƙara ɗora wata akai to kai idan ma ba za ka yi hakan ba maimakon a ce gaba ɗaya karantawa kake ba aikin baki ɗaya to daure ka rika aiki saboda Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ka ranar alkiyama ya aka ka san wannan abun kuma ka ki aikatawa kaga wannan ko dan wannan ya zama dole a kanka idan ka san wani abu to sai kai ƙoƙarin aikata wannan abun ko don in ka je gaban Allah maɗaukakin sarki a tambaye ka ka ce ya Ubangiji na karanta na sani kuma na yi aiki da abin da ka ce ya Allah to kaga sai ka tsira sai ka fita amma ka je gaban Allah gashi ka sani kuma ka ki aiki wataƙila wannan sai ya janyo maka tsaiko gurin tsallakewa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum
Malaika salam Allah an tashi lafiya a kokari alhamdulillah muna tare da wa
kuna tare da ma Esme.
to ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi
Wallahi samu na na biyu da ku kenan na taba samun ku a baya. Na yi to masha Allah gashi tana kokarin ta bayanin kasancewa bata taba samun shirin ba sai su ɗaya kuma ga shi wayar ta ta tsinke yanzu dan ma so ɗaya kenan dai kika taba kama mu kenan assalamu alaikum
Amu alaika salam.
Muna- Malam, an tashi lafiya alhamdulillah muna tare da wa
kuna tare da maman Nawara daga unguwar Taraba.
maman Nawara ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi
Gaskiya duk sati shirin baya wuce ni saboda ina jin daɗin sa muna karuwa.
na'am Allah ya saka wa malam da alkhairi.
amin amin Sannan kuma da Allah ina dan neman wata mafita a wajen malam.
mm.
akwai wata ɗan wasa ne da Allah ya haɗa ta da wani miji a aure.
Mm.
To shi ma ba shi addinin sa ma gaskiya malam in ka ji ba za a iya cewa mutum ya zauna da shi ba.
Mm.
Sannan sun haifi da baya ƙaunarta, Mm.
ita kuma baya ba ta aure.
Mm.
To shi ne da ta ce ita gaskiya sai sun rabu sai ce sai dai a ba shi fili.
Mm.
To ya halatta malam a ba shi din saboda kaga musuluncin sa ma gaskiya aka gaya ma malam za su gaba ma abin zama ba ne.
Mm.
To shi ne nake so in ga ya halatta da abin da ya ce a bashi din a bashi.
Mm. to insha Allah Kuma ga shi komai fa na auren ta ya ce.
mm.
To ina neman dai mafita a gumala mu ji ya zani.
to insha Allah
To a tashi lafiya na gode.
to amin A- abu na farko dama shi kul'i ai lokacin da mace ta nemi ta rabu da miji shine za ta bayar da wani abu don ta fanshi kanta to in dai ta ga cewa ga wani nakasu ko illa da ba za ta iya zama da shi ba to ya halatta ta baya kul'i ta fanshi kanta idan ya dai ba zai sake ta ba to hanyar da ta rage kenan wannan kuma addinin musulunci yayi ne dan kada a ce dole sai miji ne zai saki mata idan aka ce sai sai miji ne zai sake ta zaki ga abin zai da kamar wuya wani ba dole ya sake nata ba shi yasa sai addinin musulunci ya bata zabi kar ta lura da wai musuluncin shi ai dai musulmin ne so da haka in ya nemi ta bashi wani abu ta bashi din dan su rabu assalamu alaikum
Wa alaikum assalam.
muna tare da wa
Halima Ibrahim Musa daga Fashi yan kula.
to halima daga faki ga ki cikin shirin rayuwa a bankoyi
Ai ko dai ina yi muku fatan alkhairi.
to alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi.
amin
Malam dan Allah ni ina so a yi jan hankali ne a kan iyaye mata da suna kallon 'ya'yansa a zaune a gida.
Eh.
Amma dan asara ba za su je su tashi sallah. ba.
eh
Kuma kuma iyayen ba su damu da su ba balle kuma yaran ni dai abin nan yana ba na haushi.
Mm.
Malam to dan Allah in an samu lokaci a taimaka a yi jan hankali ga masu irin wannan hali kuma Allah ya shirye mu gaba ɗaya.
Amin, amin,
Na gode Allah saka da alkhairi.
amin. To wannan abu ne mai bakin ciki gaskiya kaga mutum musulmi lokacin sallah ya ƙi ya tashi ya sallah. Wanda abin da yake wajibi akan musulmi in aka kirawo sallah wajibi ne, waji dole ne. In aka kira sallah ya ajiye duka abin da yake yi ya tafi ya je wannan sallar. Wannan dole ne. Ko da ke akwai maganganu da malamai suke tunda tana da lokaci amma dai annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi ya gaya mana cewa abinda Allah madaukakin sarki ya fi so shine yin sallah a lokacin da ta shiga shine abinda Allah madaukakin sarki ya fi so sannan kuma a- Qur'ani ya gaya mana narkon waɗanda suke wasa da sallah To kaga mutum in ya san waɗannan ya kamata ya rika mai da hankali gurin yin sallah sannan na biyu uwa da aka yi ta ta yi tarbiyya idan ba ta da tarbiyya dama ba dole a sami abin da ake bukata ba to ba za ta tashi ta yi sallah ba in tunda ba ta yi ba kaga ƴaƴanta ba za su yi ba amma da yawa wasu malamai suna ba da shawara ma iyaye kada su rika cewa yara tashi kai sallah kenan umarni kake bashi ya tashi abinda suka fi fifitawa uba ko uwa lokacin sallah yana ce da Allah ka ku bar ruwa in ya alwala ka ɗauko ruwa kai alwala da da- ka dan miƙon dadduman nan to bari in tafi masallaci don za ga ɗanka shi ma yana cewa baba zan bi ka to zo mu je to da haka sai kai bashi tarbiyyar ya saba da zuwa masallaci ba tare da ka sa shi umartarsa kake ba a cikin gida ke ma 'ya'yanki su saba da yin sallah ba tare ma da kin umarce su ba a'a ta hikima kin sa zuciyarsu ta ɗauki cewa za ta ringa yin sallah ta hikima kin ja su akan wani aiki wanda ike ba za su fuskanci ma cewa sa su ake ba kawai za su ga cewa ai suna yi ne kawai to sai su yi irin wannan sabon da ita shi yasa ai kika ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta umarni in an tashi aure namiji ya nemi mai addini mace in an tashi aure ta auri mai addini yace idza ja'akum man tardawna dinahu wanda kuka yarda da addininsa can kuma na mace yace alaika bi zati dini wacce take da addini idan wacce take da addini ce sai kaga ta ɗora ‘ya'yanta a kan hanya mai kyau yanzu nan wata ‘yar uwa ta shigo shirin take cewa mijin ‘yar uwarta addinin shi ma baya kula da shi to kaga tun farko su suka bashi ba su yi binciken addininsa ya ike ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abu na farko da ya fara ambata addini idza ja'akum man tardawna dinahu wanda kuka yarda da addinin shi sai ka bincika ba za ka gane addinin mutum ba sai in ka bincika to kuma wannan kusan shine abin da ya karanci ba ma bincike in mutum ya zo yana son yakka ko kuma yakka wani ya ga wata mace yana so duka ba za a binkita addini ba sai a ce kawai shi kenan yana santa ai yana santa masha Allah sai aure sai kuma a ƙarshe idan shi mai addini ne izamto ba ta da addini to abin da zai faru watakila a ƙarshe dole a rabu idan kuma ita mai addini ce shi ba shi da addini to za ka ga sai a yi ta rigima sai a zo irin wannan ta nemi su rabu ya ce ba za a rabu ba to amma kaga tun farko inda ana binkita addini to za a gane cewa lalle wannan ya cancanta a bashi aure ko bai cancanta ba mutumin da yake lokacin sallah ya shiga har ya fita bai bai ji tsoron Allah ya san cewa wani wajibi ne da wanda ya halicce shi ya ɗora masa kuma ya ƙi da haka zai iya jefa kansa cikin haɗari Allah zai iya azabtar da shi sakamakon ya ƙi bin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan lokaci sallah take sallah lokaci take da shi wanda shi ne ake buƙatar ka yi ta a lokacin ba abin da Allah zai amfana da sallar mu in mun yi ta umarnin yake so kawai ka cika masa in duk duniya ta daina sallah me zai rage Allah babu ba abin da zai rage shi amma ya dan ya amfanar da kai ta hanyar cika umarnin shi sai ce kai sallah in kai sai baka lada to yana da kyau mutane mu fahimci muhimmancin sallah cewa tana da matukar mahimmanci da addininka da ya kamata ke ta malamai suna cewa kusan komai a addinin musulunci akwai wanda ake iya ɗauke masa shi misali kalmar shaidawa da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wanda baya magana ya zo zai shiga musulunci ya za ka yi da shi dole ka ɗauke masa ba sai ya furta ta bai ka ce ya ƙudurce wanda asali sai ya ƙudurce ya furta zakka mara kuɗi ba sai ya yi zakka ba hajji mara kuɗi ba sai ya je ba azumi mara lafiya ba sai ya yi ba sallah ce kaɗai ta rage maka da mai kuɗi da talaka da mai lafiya da mara lafiya in dai mara lafiya yana sanin abin da ike yi to sai ya yi sallah to kaga kenan tana da mahimmanci kwarai da gaske sai da dukkanin rukunan musulunci kowanne an iya ɗauke wani shi a wani yanayi amma sallah ce kaɗai ta zauna a filin yaƙi sai ka yi ta a gida sai ka yi ta kana lafiya ka yi ta ba ka da lafiya ka yi ta kana matafiyi ka yi ta azumi in kana halin tafiya aka ce za ka iya ajiyewa amma ba a ce ka ajiye sallah ba sai aka yi maka ragi kawai Allah ya sa mu dace assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam
Malam Allah ya saka maka da alkhairi.
amin
To alhamdulillah shi na ba zan gudu mutum daga unguwar Kabuga.
to me ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi Eh kwarai da gaske malam na kasance mai tsara wannan shiri a cikin sati kuma tambaya ta ana ita ce malam da Allah ina son a dan yi gaba a misali kuma ina tambaya a kai mutumin ka san malam an ce duk wanda ya rasa sallar juma'a kimanin guda uku to dai yana kila wa tsadar kai amma kuma akwai mutanen da za a ga malam su sallar na kowace ma ba su samu da su yi ta a jami'in ba sallar juma'a kuma za a ga ba sa yi da in dai ba su kaɗai ba ko da ko ta yi sallah ba sa bin da in sai dai su yi su kaɗai da Allah wani irin za ka ya ka yi da kan wannan mutane da ya ka ga an ce duk wanda in sallar in sallar guda uku da juma'a ya fi daga wasu amma kuma in ga mutanen su gaba ɗaya da jire su da kowa sallah ba to da Allah na tsaye mu ƙarin bayani akan irin waɗannan mutane to insha Allah daga unguwar sabon bana Allah ya mai da kai gida lafiya amin assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum assalam
Mama tana tare da ba mama ina mu gawa.
na'am
Mala Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi.
amin Allah ya fara gabanka da bayanka.
amin Don haka mala ina so kai jan hankali game da matan da suke zama a gofar gida suna kafa daba.
to insha Allah
Ka tashi lafiya ga ta mama ina mu gawa.
To, na farko ita sallah aba ce da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara yinta a cikin jami'i. Abubuwa da yawa sun tabbatar da haka, abu na farko, annabi sallallahu Alaihi wasallama yake cewa, sallar mutum biyu ta fi sallar mutum ɗaya shi kaɗai, sallar mutum uku ta fi ta mutum biyu. abu na biyu annabi sallallahu sallama ya gaya mana sallar jam'i tana karuwa akan sallar da ba jam'i ba da lada 25 ko da bakwai abu na uku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu sallah ga makocin masallaci sai a masallaci abu na hudu wani makaho ya taɓa zuwa ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a yafe masa zuwa sallar jam'i An- annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an yafe maka zuwa sallar jam'i saboda garin madina ga duwatsu ga rami ga kuma makanta bayan ya juya ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi ya ce kana jin kiran sallah ya ce ina ji ya ce to ka amsa wannan yana nuna maka cewa ba wani yanayi mutum ba wani uzuri ba wani dalili da mutum yana zaune yana kallo ana yin sallah ya ƙi sai ya tasa shi kaɗai wannan ya sauka daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sallar juma'a duka waɗannan dalilai sun haɗe har sallar juma'a to kuma akwai ƙari da ya gargaɗi akan sallar juma'a za ka iya barin sallar juma'a ɗaya watakil da uzuri ko da amma haka kawai ba uzuri ka bar sallar juma'a ɗaya ka bar biyu ka bar uku jere wannan akwai hadisai da suka nuna mutum ya fita daga addinin musulunci in yi haka da gangan ya ƙi zuwa sallar juma'a da gangan haka kawai har guda uku a jere kaga wannan haɗari ne babba wanda yake yi ya kamata mu ji tsoron Allah mu ɗauki addinin nan da muhimmanci mu ringa aikata abin da aka umarce mu da shi zancen mata su zauna a ƙofar gida su kafa daba ta hira wannan ya saba wa hankalin da al'adar bahaushe da addininmu domin ita mace ai kullum killace ta ake tsare tsare ta ake rufe ta ake to sai aka ce ga kuma wata mace ta watsar da kanta har ma ta zo ta zauna a kofar gida tana hira kowa zai huce ya ji ta tana zaune tana hira kaga wannan ba a killace ta ba shi abu mai kima mace tana da kima a musulunci to abu mai kima kuma ana killace shi ne an ce wani mutum ne yake so ya nuna wa yarsa cewa mace ga irin yacce take sai ya ɗau yar tasa sai ya kai ta gidan cin abinci aka kawo abinci kala-kala na alfarma aka ajiye sai kuma aka kawo wani kwano a rufe an saka abu an killace shi an gyara shi tunda aka ajiye hankalinta yana kan wancan rufaffen ya ce to bismillah man ta ce a ai ga wani nan na gani a buɗe a rufe ya ce duk ga abu nan kala-kala a gaban gicin ta dariya ta ce baba dai wannan ɗin to ashe baban darasi yake so ya koya mata ya mutuncin mace shine suturce ta ake killace ta ake ba a tozartar da ita ba ta kasancewa kamar namiji duk abin da ta ga dama ta yi sannan annabi sallallahu alaihi ya gaya mana ma ita mace ko da fitowa ce tana tafiya gefen hanya take bi amma yanzu duka mun bar wannan balle kuma a ce ba ma wai hira akan hanya ba mun san lokacin da iyayenmu da kakanninmu in za su fita unguwa ma sai dare ko da asusu ba balle kuma a ce wai ba ma fita unguwa ba ta zauna ta kafa hira a kofar gida amma yawanci za ka ga laifin mazajen ne namiji ne bai san aure ba da darajarsa da kimarsa da komai yayo shi so da haka ba abin da ya dame shi da ta zauna da kar ta zauna da ta yi da kar ta yi shi da ɗaya ne a gurin shi shi sa yake da kyau iyaye su rika kallon yanda za su wa za su bai 'ya'yansu wanda zai iya kula da su ya tseratar da su daga wuta kamar da Allah ya ce ku an fusa kuma wa ahlikum nara ko kuma a'a wanda ba ruwan shi ne watakila ma idan ya ga za ta shiga zai iya saka kafa ya harba ta ta je din ba abin da ya damar to dole sai iyaye mun kiyaye wannan kuskure ne mace ta fito kofar gida ta zauna ta ce za ta hira a ɗabi'ar mace ba a santa da haka ba a ɗabi'ar mace an santa da zaman gida da killace kanta a ɗabi'ar mace an santa da kaucewa duk abin da yake kusanta ne ko ma'amala ce da maza haka aka santa a al'adance a hankalce a addinance haka mace ta kasance so da haka muna kira ga 'yan uwa mata da su mutunta kansu su zauna a gidajensu lokacin da wani abu ya kama za ki fita ki yi shiga ta mutunci ta shari'a ki fita ki je ki biya uzurinki ki dawo cikin gidanki in hira kike so ki a gida Allah maɗaukakin sarki ya shiwa mata albarka ya taimaka musu akan duk abin da suka sa a gaba na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da gidajensu lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba wa mazajensu abin da za su kula da shi Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu baki ɗaya. a madadin shugaba kuma jagora ahmad gazali yakubu asma'u sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye daga sashen addinin musulunci wanda hadiza balanti take jagoranta aminu khidr idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
فتنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا المسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل رويدك